بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na laraba ɗaya ga watan safar hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin alintisar lissahabi wal'al min iftira'atis samawi abdal القسم الأول الرد عليه في كتابه ثم تديت تأليف الدكتور إبراهيم بن آمر الرحيلي الله مدوكين سركي ميسا كياد الخير إن من تابا أشي قبدا رد دمالي كي ميدا مونشن أنشئة a kan cewa wai sayyidina mu'awiya yana zagin ali kuma yana sawa a zagi aliyu tumala ya kawo mana dalilai da ke karyata wannan da'awa nashi cikon bayanin ya ce ƙala ibn kathir ibn kathir ya ce wa qad waradat min ghairi wajihin ya zo ba ɗaya ba ba biyu ba anna aba muslim al-khawlani abu muslim alkhawlani wa jama'atan ma'ahu da wasu jama'a tare da shi dakhalu ala mu'awiya ta faƙalo lahu sun shiga wajen mu'awiya suka ce ma mu'awiya hal tunaziwa aliyan shin kai kana jayayya da ali saboda matsayin ku ɗaya ne ilimin ku ɗaya darajan ku ɗaya am anta mithluhu ko ko kai irin shi ne bai fika komi ba ko ko dai kawai kana jayayya da shi saboda tsiwa ne faƙala sai ce wallahi inni la'alamu annahu khairun minni ce wallahi ni na san ali ya fi ni alkhairi wa afdalu kuma ya fi ni falala wa haƙƙu bil amri minni kuma ya fi ni cancantan zama jagora da shugaba sama da ni yanzu musamman wanda ya san wannan tsakanin da allah za a ce na zagin saidina aliyu za a ce yana umurtar mutane da zagin sayyidina aliyu me yasa in shiya suke ƙarya me yasa in shiya ba sa jin tsoron Allah kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya kiyaye wannan bayani ya zo cikin littafin albidaya wannan haya na ibnu kathir a mujalladi na takwas shafi na ɗari da talatin da biyu Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan ƙalabun kasirin ابن كثير يبيان أيضا عن جرير بن عبد الحميد دق جرير عن عبد الحميد عن مغيرة قال مغيرة يشي لما جاء خبر قتل علي yayin da labarin kashe sayyidina ali ya zo ila mu'awiya ja'ala ya biki sai mu'awiya ya fashe da kuka faƙalar lahum ra'atuhu sai matan mu'awiya ta ce da shi a ta bikihi yanzu aliyin kake makuka wa kada qataltahu bayan dama ka dade kana fada da shi tsohon abokin fadanka kuma yau an kashe shi kana kuka faƙala sai muawiya ya ce wai haki amma kai canki in nake la tadarina ke baki san komai ba ai la tadarina ma faqada nasu min al-fadli baki san abin da mutane suka rasa na falala wal fiqhi da fiqhu waddin wal ilmi da kuma ilimi ba asaran da aka yi yau don ba ke sani ba ne yana faɗa da shi suna da matsala amma alherin shi kuma baya ɓoyewa ku ga irin yadda azzalumai a yau suka canza wani kana faɗa da wani duk kirkin shi da alherin shi ka ɓoye an tambaye ka wai ba kwa shiri wai faɗa kuke wannan yana cewa waɗannan ba su da amana ko kaɗan mutumin da bai da amana ko kai hankali dangane da addininka kada ya fada hannun shi wani lalle yana da kirki yana da mutunci yana da alkhairi sai kuka samu matsala in ba za ka iya daurewa alherin shekaru wancan sharrin ba ko to faɗi alherin ka baɗi sharrin ka yi shiru ka bar mutane su wayin ɗin abin wanda ya rinjaya su ɗauka amma sai abu duk alherin mutum sai a zubar sharrin kuma sai a tallata makirul khalil kenan ni ko yana gan duk saɓanin da ka samu da mutum bai kai saɓanin da aliyu da ma'awiya suka yi ba amma ji ma'awiya yanzu mutumin da ke kukan mutuwan ali shine zai zagi aliyu wanda yake kukan mutuwan aliyu shine zai yi umarni da a zagi aliyu in shi san da suke faɗin wannan maganganun ko ba su taɓa zaton cewa irin wannan ilimin akwai shi a rubuce ba Allah shi kyauta wannan bayani ya zo cikin albidaya wani haya a mujalladi na takwas a shafi na ɗari da talatin da uku yanzu kun ga idan aka waye gari mutum duk bai san wannan ba akwai lokacin da zai zama malami bukatuwa zuwa ga ya ba da fatawa akan wannan zai zo mashi Allah yana zaune ba yanda ya iya ba zai iya ba da wannan fatawar ba kuna fahimtar wannan da kyau don kawai an koya maka zallan hadisai an koya maka zallan haddan alkur'ani kila har an yi karambani ma tarjama duk wannan ba zai sa ka zama malami ba har ka koma ga Allah sai dai kawai za ka ɗan san wani abu na karatu amma ba ilimi ba dole sai malamai ƙwararru da suka san alkur'ani da hadisi sun ɗora ka a kai kuna gano wannan da kyau ku yan san da aka ɗauko maka wannan matsalan kawai sai aka ɗauko ma hadisin cikin muslim sai aka ce ga mu'awaya ya zo ya tambayi sa'adu me yasa baka zagin aliyu ya ce to kaga wannan alama ne daga cin alamun da ke cewa mu'awaya na zagin aliyu kuma yana sawa a zagi aliyu tare da aliyu sama yake da shi ya fi shi daraja kuma ka saunan ilimin ba ba za ka iya ba aliyu da mu'awiyya da sa'adu kariya ba dole ka ja baki kai shiru kun ga wannan da kyau ko na gaya muku mun je wannan program da muka yi a DITV ɗazu na gama abin da zan faɗi tsaf sai ɗan jaridar ya man tambaya to duk wannan bayanin da ka kawo idan ya zama mutum yana aikata ayyukan laifi na sabo to wannan yana iya zama tare da imani ko ko wannan yana kore mai imani wanda aka sa ya wannan tambayan ba faɗan jarida ba ne malami ne shi ma don shi ke program ɗin in ka zaci duk wanda ka gani za ka ɗauke shi ordinary mutum ko sai ka sha mamaki wata rana don wannan tambayan da ya ko tambaya ne wanda akalla zai wayan ɗin ne kai akan wata aƙida kake akan wata aƙida kake a lokaci ɗaya zai iya gane in kai mu'tazili ne ko kuma kai ba hawarije ne ko kuma kai ahalus sunna ne domin a lokaci ɗaya su hawarija suna cewa duk wanda ya zunubi to ya fita cin addinin musulunci jinin shi ya halatta dukin shi ya halatta ya halatta a kashe shi kuma in ya mutu ya shiga wuta har abada ba zai fita ba wannan aƙidin su kenan to in ba a karantar da kai milal da firak ɗinsu ba ta ina za ka san wannan a ina za ka san wannan a ina yake yanzu kawai don ka kwashe littattafan da ake karantarwa a tsangayen da ake karantar da likitanci ka je an koya maka za ka yi likitanci ne sai ka je wannan department din so dama abin da ake yaudarar matasa ke na ake yaudarar ɗaliban ilimi su gama gantali ba san komi na ilimi ba kuma haka ake son al'umma su zama a haka saboda duk wanda ka bashi ilimi ko to ka bashi yanci duk wanda ka bashi da jahilci ko to ka mai da shi bawa yasa ku tsaya ku karatu karatu na hakika da ya kamata kuma dole a san waɗannan ilmomin suna da amfani matuƙa da gaske in ba haka ba sai a waye gari ka rasa yadda za ka yanzu ba waɗannan karatukan da muke yi ne gaba ɗaya kiɗa mai 'yan shi'a yanzu ƙoƙarin kariya suke ta yi difa'i difa'i difa'i ganin suke yi duk inda musulmi yake ma ya samu kaso son yaji ne to su kuma kokari suke yi tabbatar da sun bata musulmi a kidan shi to sai aka waye gari su ko musulmin ma ba su ma fa damu da wannan ba wannan ma bai cikin lissafin su kwata kwata su abin da suke so kawai abin da za su yi alfahari an jima to in ko abin da za a alfahari an jima ne jama'a mu wannan ba shi ke cikin lissafin mu ba mu so muke mu yi karatu don mu samu hanyar da za mu bauta mu Allah mu mutu mu samu rahama Allah ya sa mu dace fa hal yasugu fi aqalin wa dinin mala yace wannan abu zai yiwu a ce hankali da addini ya karba an yasubba muawiyatu aliyan cewa kaman muawiya a ce yana zagin aliyu bal wa yahmilu nasa ala sabbihi kuma har yana tunzara mutane su zagi sayyidina ali wa huwa ya ataqidu fihi haza kuma ya kudurce cewa aliyu na da falala aliyu na da fahimtar addini aliyu na da fiqihu kuma aliyu ya fi shi daraja da ɗaukaka baki ɗaya zai yiwu haka ya faru jama hankali zai yadda da wannan fiqihu zai yadda da wannan bayan da zai hankali da fiqihu ya yadda da wannan fa Allah madaukin sarki ya sa mu dace afani nabi yace annahu la yu'rafu bi naqalin sahihin ba wani wanda zai ce yana da tabbataccen magana ingantacciya anna mu'awiyata radiyallahu anhu ta'arrada li ali cewa an taɓa samu ko so ɗaya mu'awiya ya taɓa cin mutuncin ali ya afka mai bi sabbin wa shatamin da zagi da cin mutunci da ɓatanci athna a harbihi a lokacin da suke faɗa fi hayati a lokacin ali na da rai balantana bayan mutuwan shi ba wanda ya taɓa jin suna faɗan fa suna yaƙi da kashe sheniya ba inda aka taɓa jin ya zage shi ƙarya ne amma yanzu kawai saɓani ne za ku yi da mutum fa in ya koma gefe banda cin mutunci da zagi ba abin da zai maka wannan akwai jinin shi'a ko jinin hawarijinci a jikin mutum ahlu sunna don kun samu saɓani bai zuwa yana zagin ka bai zuwa yana cin mutuncin ka bai abin da zai zubar maka da mutunci ahlu sunna bai wannan wannan ba aqidan sunna bane jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko to kuma ba zai yiwu a bar mabannata fajirai suna yawo da miyagun maganganu kan mutanen kirki suna bata su ba fallasa asirin abin da suke ba ba zai yiwu ba dole ne a bayyana cin da ba su ga darajan kansu ba ta hanyar kiyaye darajojin mutane to babu laifi in mutane suka bayyana irin illan da ke tattare da su su can ai koko Allah shi kyauta malam sai yake cewa fahal minal ma'quli shin wannan zai zama a hankalce ma an yadda da shi an ya subbahu ba'adan tihai harbihi ma'ahu wa fatihi kuma ya zagi aliyu bayan yaƙi ya ƙare sannan kuma bayan mutuwan ali to yana zagin shi saboda ni in saboda neman wani abu ne abin a ya ƙare fahaza min ab'adi ma ya kono inda ahalul uqul wannan in dai ga mai hankali ne wannan abu zai saba ba wa ab'adu minhu an yahmila an-nas ala sabbihi kuma abin da ma zai ƙara nisanta a ce san ba zai saba ba a ce wai muawiya na tunzara jama'a akan zagin aliyu wa shatamihi da batanci da raina shi da ziga su akan simeta ba wannan maganan kwata-kwata ƙarya ne ba taɓa yin ta ba amma yan shiyan suka zauna sai ga tsoho wanda ake cewa malami ne ya zauna yana kuka yana biya waɗannan ƙarerayin yan uwan shi jahilai su kuma suna taya shi kuma sai a zo ana yawo a cikin gari ana faɗi maimakon ahalus sunna su san wannan tun daga farko da irin karere da sharrin da ake yi su yi amfani da dama na bayyana ma al'umma ainihin gaskiya domin a nisanci abin da suke yada na banza a'a mutane ba ruwansu da wannan Allah shi kyauta الثالث نأكو أن معاوية رضي الله عنه كان رجلا زكيا shi mu'awiya mutum ne wanda yake zaki'i ne mai hankali ne mai tunani da kaifin basira kun gano nan da kyau ko mashhuran bil aqali wanda kowa ya yarda cewa mu'awiya ya shahara da hankali wadihai mutum ne wanda yake da zurfin tunani da hangen nesa falo arada hamlan nasi ala sabbi ali da a ce yana da nufin ma ya sa mutane zagin Ali ha shahu zalika Allah ya tsare shi da haka a fakana ya tsalabu zalika min misal sa'ad bin abi waqas in zai sa mutane ai ba zai nemi irin su sa'ad bin abi waqas ya sa su ba jama'a zagi ana sa mutanen kirki su ne wa ke sa ya zagi mutumin banza ke sa zagi shi yasa in mutum ya kira ka yana kokarin koya ma zagi wani ko ka sa abin da ya dauke ka Allah mutumin banza ya ɗauke ka da hausa shine ɗan iska ne kai duk wanda zai zauna ya nuna maka zo ka ƙi ne, zo ka zagi ne, zo ka rena ne. abin da yake son ya fassara maka da yare da za ka gane cewa kai ɗan iska ne amma shi ba ɗan iska ba ne saboda haka shi sa ba zai yi ba amma ina wawan cikinmu kai ne zo yi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda in ta kwaɓe a ƙarshe waye da ji kunya shi ya zame ya tura wawa to in zagin ma mu'awiya zai sa a yi don me zai sa sa'ad bin abi waqas wa huwa man huwa sa'ad ai shi din kuwa san kowa ya shi fil fadli wajen falala wal wara'i da taka tsantsan ma adami dukhulihi fil fitna aslan kuma wannan fitinan ma da ya faru tsakanin aliyu da mu'awiya shi sa'ad bai shiga ba fa haza la yaf'aluhu aqallun nasi aqalan irin wannan zagi da cin mutunci wanda hankalin shi yake ɗan kaɗan mana wanda ya fara zarewa amma bai gama zarewa duka ba ba a taɓa samun shi da wannan wata biyaran da wanda yake bin diddikin al'amura yana kaiwa da komowa da hangensu ba zai taɓa wannan abun ba fa kaifa bi mu'awiya ta yaya za a ce mu'awiya zai wannan abun jama'a kuna fahimtar wannan in ka an zauna a dandali ana zagi ana sharri ana ƙayago ba ka taɓa ganin mai hankali na wannan abu ina fatan mun gano wannan da kyau ko lokacin da unguwan na aka taba cewa ai malam wane yana zama da mu a dandali muna hira muna annasho muna jin daɗi muna kaza in kai kana ƙaunan jama'a me yasa baka zuwa wannan shine dalilin da yasa ba na zuwa don ina son in daɗe ina wannan abun ne shi yasa ni makaranta nake zuwa ina nazarin karatuka ina binciken abin da zai taimake ni da al'umman da nake tare da su su kuma sun gama shi yasa zuwa yanzu ba wanda bai koma yayin libba saboda zagi karatu ne wanda za a yi shi kullum jama'a mun gano wannan da kyau ko ai ba karatu ne da za a ce yau a yi gobe a yi ji ba a yi gata a yi ba wallahi za a yi iyakan iyawa za a gaji a me wallahi a bari Allah ya tsare mana imaninmu na hudu anna mu'awiyata radiyallahu anhu in farada bil khilafa ai mu'awiya an waye gari watan wata rana shi kaɗai kaɗai ta da khalifanci ba'ada tanazulul hasan bin ali radiyallahu anhuma a bayan da Hassan ɗan Ali ya sauka daga karagan mulki, lahu ya miƙa ma mu'awiya, wajtama'at alaihi kalimatu wal qulub aka waye gari kalmar musulmi da zuciyarsu ya haɗu waje ɗaya, wa dalar lahul amsaru bil mulki, kuma dukkanin birane da garuruwa na musulmi suka yi mubaya a duk duniya a lokacin aka yi mu'awiya mubaya. fa'ayyu na fa'il lahu fi sabbi Ali, to don Allah jama'a wani amfani zai samu wajen zagin Ali. Balil hikimatu wa husni siyasa, kai, ya daga cikin ma abin da za a kalla a ce hankali da kyakkyawan siyasa taktade adama zalika. Ina hukunta karkai wannan, yanzu mai hankali in ya samu mulki ko? To, ƙoƙari zai yi duk wanda ma ya saba mashi ya shi a jika. Haka wanda yake neman abin, bai kamata ya ware wasu ya ce yana zagin su ko yana faɗa da su ba wawa ne bai san haka ba kun gano wannan za a waye gari yar daman da yake tane yana da ita ya waye gari ya me ya rasa ta ina fatan mun gano wannan da kyau to mai hankali mai kwazo da sanin ya kamata ƙoƙari zai yi in abu ya tabbata to har masu ya waɗancan ya ƙoƙarin jawo su kar ya zagi kar ya ɓatanci Allah ya sa mu dace to shi ne malai ce fa'ayyu na fa'in to wai wani amfani ma mu'awai zai samu fi sabbi ali balil hikimatu wal husni siyasa tattade adama zalika kyakkyawan siyasa da hankali na nuna cewa wannan ba zai yi ba lima fihi min tahdi'atin nufus saboda wannan ai bai natsar da zuciya ka ce kana son wane ya bika kana zagin wanda ya yarda da shi ya zai bika jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko ta ya zai bika Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu. Mala ya ce, wata skinal umur, kuma a lokacin da ake nema a kwantar da wutan al'amari, kai kuma kawo kana zagi da cin mutunci jama'a za su karɓa ne? Wa misali haza la ya fa ala mu'awiyya ta radiyallahu anhu. Irin wannan tsarin gudanarwa al'amari ne wanda ba zai ɓoye ga mu'awiyya ba. Allah zai shahidar lahul umma bi husni siyasati wata da biyar, wanda duk al'umma sun shaida cewa mu'awiyya ya iya gudanar da al'umma kuma ya san ya kamata. jama'a wanda yake da irin wannan gogewa da kwarewan shi za a ce zai wannan abun don Allah jama'a kallo wannan abu zai yiwu ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba kai malam ba ma fi gudanar da mutane ba ko ta da kake zuwa wajen budurwa ka gane cewa ga wanda tafi so ba kai take so ba in kana da hankali in ka je ba za ka rika zagin shi ba na fata mun gano wannan da kyau ba ruwanka da Allah ya ruwan halittar shi in ka je ka zauna kawai ka yi abin da ya kai ka ina fatan mun gano wannan da kyau in ka gama kawai ga tafiyanka in ma an ɗauko maganin shi a wata rana ka ɗauka ma ba shi kana nan kana nan sai ka gina zuciyanka a cikin zuciyanta tsaf cin da gamsar da mace bai da wahala ga wanda ya san yadda ake yi kuna fahimtar wannan da kyau ko amma in baka san yadda ake yi ba to shine sai ai maka ƙurun busulliya mun fahimci wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to ballantana al'umma akwai malamai akwai shugabanni masu hankali a cikinsu kuma cikin al'umman nan da suka bi ma'awuya akwai fa mutanen aliyu masu ɗimbin yawa sai kuma yazo yana zagin shi ba shi ba zagi ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu misali ko hayaniya mutane suka samu kansa a ciki ko akwai masu hankalin da tsaya suna kallon yadda hayaniya take tafiya in kai tanin duk wanda suke bangare kaza makiyanka ne ko zaka sha mamaki ba duka ne makiya ba ko wanda suke kallon abu ina fatan mun gane akwai wanda ya bude baki wata hayaniya ta taso yace na tsaya na kalli maganganun nan guda biyu wani yana bakin cikin sabanin ne shi so yake a tafi tare sai kaga wani ko to makiyinku ne saboda shi yana son sabanin ta ci gaba saura ku ku hankali tsohon ya faɗa haka shi wanda ya assasa abin lokacin da habu baya zo yake ce alhamdulillahi ai ga kaza sai ce bakai nazari ba ne wannan ba abin murnan ku ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau sai haƙari me ce to ai kaga shi sa ma tun da hayanin ta taso ni fa ba ruwana dan na duba na ga harkan ba ilimi a cikin ta gaba ɗaya domin zai jawo mana matsala ne matsalan da ba za ta ƙare mana ba saboda duk wanda ya kalli wannan abin zai sha mamaki wanda aka kulle kofa aka yi maganan da shi ne yake ca ga abin da aka faɗi ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace tukuna ma ai jiki magayi ina fatan mun gano wannan da kyau ai akan tafi kan isa kakwai gaugawa za a kai inda za a sauke kayan kuma za a buɗe abin da ke cikin kayan a arabar tsarabar da aka zo da shi in kai gaugawa ko to za ka waye gari ka wuce inda za a yi rabon kayan ka wuce wajen sai an gama rabo ka dawo shi yasa masu iya magana suka ce shu ɗinka shu Allah ya samu dace na biyar annahu kana baina muawiyah radiyallahu anhu ba'd istiqlalihi bil khilafa wa abna'i ali min al ulfati wat taqarrub an samu haɗuwan kai da matsan juna da amince ma juna da zumunci mai ƙwari tsakanin mu'awiya da 'ya'yan sayyidina ali a bayan da al'amarin khalifanci gaba ɗaya koma hannun mu'awiya kun san har hassan ya rasu bai da matsala gaba ɗaya da mu'awiya har mu'awiya ya rasu bai da matsala ko ƙwaya ɗaya da husaini in wani ya ce akwai ka ce a ina lokacin da yazidi ne ya hau ‘yan baran da suka yi amfani da dama suka zira shi kun gano nan shi ko wanda ya riga ka akan wani abu ko to Allah ya ka sha mamaki kafin ka kauda shi akan abin da kake so a lokacin da yazidi ya hau duniya ta yi mai mubaya a duka sanda mutanen kofa suka zo suka ziga Usainu kuwa ‘yan tsiraru ne kawai suke son su tawaye to kuma sun ce ne ya iso kofa su yi mai baya a to bai kai kofan ba su da kan suka yi mai shigo-shigo ba zurfi suka kashe shi to a ina ne za a ce ya je na khalifanci bai taba zama khalifa ba shi Hussein dan bai isa inda za a yi mai mubaya an ba suka kashe shi a hanya kuma shi ba da mu'awai ya faɗa ba mu'awai ya mutu tuni a zamanin khalifancin yazid aka kashe shi kuma ba yazid ya sa a kashe shi ba mun karanta kuma za mu zo mu karanta ai ina fatan mun gano wannan da kyau duk irin waɗannan yawo da maganganu da ɓatanci da ake nan da can ko Allah za ga mutanen banzan cikin al'umma suke yi karamin takadiri wanda ke irin wannan abin yau da wani abu zai faru sarkin zazzau zai aiko ya kira shi ce yana son ya ji bayani a bakin wannan gwamnan kaduna fa akwai wani malami babba da zai kira irin wannan ya ji magana a bakin shi to ka rika auna mutane in suna gaya maka magana da irin wannan kaga cewa wannan inda hayaniya zai taso zai iya kwantar da ita ko ko tana kwance in ya so ya tada ta zai iya to in ba zai iya ba ko to wannan ba ma abin saurare bane cikin al'umma wannan tana kawo maka hayaniya to da haka suka yada waɗannan bala'o'in yanzu mutum da yawa cikin mutane ba san akwai zumunci mai ƙarfi tsakanin ‘ya'yan aliyu da mu'awiya ba ila sai yanzu zaka ji in ga kuɗin da mu'awu yake ɗiba yake ba sasan da Hussein ko tun da suka zo duniya ba saba gani irin wannan kuɗin ba da alherin da yake musu so da ya ɗauke su ‘ya'yan shi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah shi kyauta mala ya ce ma huwa mashhurun fi kutubi sirati wa tarih mala ya ce wannan al'amari ya shahara fi kutubi siyar a littafan da ke bayani akan tarihi gaba ɗaya wa min zalika anna al-hasan wal husayn akwai ran da aka waye gari Hassan da Husaini wafada ala Muawiyata suka je bakunta suka kai ziyara ga Muawiya fa ajazahuma bi mi'atai alfin da suka tashi sai ya ba su dinari dubu ɗari biyu kowa dinari dubu ɗari wa ƙala lahuma ya ce ma a jaza bihi ma ahadun ƙabli kun gano wannan da kyau ko ya ce da su ma a jaza bihima babu wani wanda ya taɓa masu sallama irin wannan sallama kamana faƙalar hussein ya ce walam tuta ahadan afdalu minna kuma baka taɓa ba wani kamar namu ba mun gano wannan da kyau ko ya ce wannan abin da ne muku wani taɓa ma wani ba ya ce e ko mun san a baya ma baka taɓa ba wani irin wannan ba mu ne saboda darajar kuma su sun san don me aka yi masu jama'a dinari dubu ɗari ba ƙanan kuɗi ba ne ba kun gano wannan yanzu nisabin zakka wani ne san nisabin zakka a nan na bana dubu nawa ne eh mu ce dubu ɗari tara don a zauna lafiya kawai bar tuntuntuni mai nisa a ce dinari ishirin fa shine dubu ɗari tara kusan miliyan guda ka ce miliyan ɗaya don lissafi mana sauki a cikin ɗari a duk ɗari ɗaya akwai miliyan nawa miliyan biyar a duk dinari ɗari akwai miliyan biyar miliyan biyar so goma nawa eh miliyan hamsin shine fa dubu ɗaya to ka ce miliyan hamsin so nawa so ɗari nawa kenan miliyan hamsin so ɗari eh biliyan biyar yanzu don Allah jonathan zai iya baka 5 biliyan naira sai in ya san za ka ba shi mulkin najeriya 2015 kai tsaye amma ya ɗauki naira biliyan ɗari ya ba biliyan biyar ya ba hassan biliyan biyar ya ba wa hussaini waya zai maka wannan kyautar kuna gano wannan da kyau ku ko ba ita ke nan ba duk wanda ya baka biliyan biyar babban masoyinka ne don komi za ka yi ɗan gidan nan na yayi za ka yi ‘yar matan nan na zamani za ka aura ɗan gidan ɗan motan nan na ɗar masa'a za ka yi ga babban jali ga ajiya a banki duk za ka yi kuma ka shigo gari ko abuja ne za ka ɗan samu wani ɗan ƙauye ka raɓi ina ba ta mun gano wannan da kyau don ka shiga cikin gari ka ce za ka yi wani wautan wani ya zira kasa ƙari ina fata mun gano wannan da kyau shi ya da rijiya abin ne ko kuma in ya daki wani fayab gaba ɗaya sai ya tultulo cikin akawun ɗin shi waɗannan karbu da su karanta littafin albidaya wani haya a mujalladin takwas shafi na ɗari da arba'in za ka samu wannan bayani dalla-dalla kun gano wannan da kyau ko ودخل مرة الحسن على معاوية وتانا حسن يا تبا زواج معاوية فقال له يتي مرحبا وأهلا بابن رسول الله mara balale da jikan annabi wa amara lahu bi salatan mi'ati alfin yasa aka bashi dinari dubu ɗari uku 15 biliyan naira mun gano wannan da kyau ku ba fa miliyan ba fa ku talakawa ne ana cewa biliyan kuna ɗauka miliyan ba fa mi- yanzu ko miliyan aka baka masoyinka ne zai baka tunda gaskiya aka baka miliyan ɗaya zaka daidai kana ce fa ni dan har yau miliyan kuɗi ne mai yawa ga talakawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum